بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi ashirin ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan Jun 2026 miladiya. a wannan majalisi namu da muka saba mako mako muna karatu cikin kitabul ubudiyya na shekul islam muhammad na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al harrani rahimahullah ta'ala muna shafi na 45 inda mallam ya gaba mana magana cewa wa ja'ala zalika laziman li rasulihi ila al mawt kama qala wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin za mu tashi inda ya ce wa bi zalika wasafa mala'ikatahu wa anbiya'ahu kamar yadda muka faɗa a wancan sati a tallafi da muka samu daga wani wanda ke son alheri Allah ta ya sada shi da alherinsa ya kama da kwafi talatin na wanda littafi na al'ubudiyya da kuma wani kwafi talatin ɗin kuma na muktasir siratul rasul na muhammad ibn abdul wahab wanda professor sunusi iguda da yake gabatarwa a wannan masallaci Allah ta ya saka masa alheri Allah ta'ala ya sanya musu a mizani muna fata kuma a al'umma za su wannan ba an kawo shi dan masallaci kawai a karanta ka karanta a masallaci ka aje shi a masallaci ka je ka je gidanka ba ce wani ya dauka je mita da shi a can gida ba balle kuma tun ana zuwa ana dawo da shi kuma daga baya babu a kula kwaye daga sai da wannan da Allah a taimaka mana mu nan karatu na kusa ina masallaci shi sa ba za a zo ayi labarin da shi na masallaci za ku ga ana ta magana ko a yi da baya da shi ko a yi gaba ko a yi tsakiya to duk dai abubuwa ne da sai an sai an zura ido tukuna to da an san yanayin da al'umma suka wani ba ba nazarin da yau ba komai ba amma zai iya zuwa kawai zai ce zai danka shi kuma ya je wani mummunan ta'adi da shi in ya ce zai je sayar ko wani abu kun ga wannan ya cutar da mutane ko shakka babu saboda haka a ji tsoron Allah karatu wannan na al'umma ne duk wani wanda yake bukata ya bude ya karanta ya bita bitan da mutum zai yi a masallaci in za a karanta ya bude ya karanta wannan wani abu ne wanda yake ba laifi ana iya karba amma a ce mutum zai dauka ya je da shi can wani gida to wannan gaskiya ba wani abu ne wanda yake ya kamata wato mutum ya yi ba Allah ta'ala ya ya datar da mu Ibn Taymiyyah yana maganan yayi mana ta'arifi na ibada yace ibada ita ce duk wani abin da ubangiji yake so ya yarda da ita ya wato ba mu wannan kaidi guda biyu kaidin farko shine wato ubangiji ya ce yana son ibn tamiya ce yana son wannan ibada din kaidi na biyu kuma shine ya yarda da ita wannan ibada bi ma'ana ma'murun lahi ta'ala kenan abinda ubangiji ya bada umarni abinda ubangiji in ya bada umarni to shine yake ta kawo mana ayoyi ai in ya kawo wata ayan ya kafa hujja wajen cewa bautantuwa zuwa ga Allah ita ce mafi kololo abin nema ga bawa shi ne mafi wato kololo mataki da bawa zai iya takawa in ya gama wannan aya zai shiga wannan aya in ya gama wannan aya zai shiga wannan aya ya fara mana cewa ya kawo mana aya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqu wannan al'umman ku ce guda daya wato al'umman ku anan shine asalin ku addinin ku guda daya dinukum wahid addinin ku ne guda daya ni ne ubangijin ku naka ku kiyaye ni ku kiyaye ni kar ku je ku bauta wa wani kuma bayana sannan kuma kaga ana sai aka faɗi a cewa ibada ta ce farkon abin nema da aka gaba sai ce HR ta wa abdu rabbaka ta ya ce kar yaqin ka bauta ma ubangijin ka sai mutuwa ta zo maka kaga anan maza Allah sai aka ce ba zai iya fita ya saraita daga ibada ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa wannan wani abu ne da ba zai iya fita ba ya bauta ma Allah a radin kansa yana so da jayewar jikinsa zuwa ga Allah ta'ala har zuwa ƙarshen rayuwarsa wannan yana nuna cewa ita kanta ibadar ce a'lal maqamat mafi girman makami da bawa zai iya takawa babu wata makami wani makami da bawa zai taka kowa bayan ibada yace zai iya kai wasu wasu makamomi wanda za a dauke mishi bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala yace sai dai wannan yana son ya fita daga cikin biyar ubangiji kuma to shi Allah ta'ala ya ce wa bidalika kaga ya gama mana magana da banzanni ya kuma kawo mafificin su shine manzon Allah to shine yanzu ya kawo mana su kasu mala'iku dan wani sai tsammanin ko mala'iku ko kaza ko kaza ko kaza shine sai yace wa bidalika sahab mala'ikata wa anbiya da irin wannan siffa ubangiji ya ci gaba da siffanta mala'ikunsa da annabawansa cewa ba za su fita daga bautan ubangiji ba ba za su fita daga bautan ubangiji ba a radan kansu ko kuma wato alati da sun su fa qala ta'ala Allah ta'ala yace wala hu ma fi samawati wal ardh duk wanda ke cikin sammai ko da suke cikin ƙasai duka na ubangiji ne yace lahu wannan lamun lamun milkiya lamu ce cikin nan wa ya mallake su ubangiji shi ya mallake waɗannan abin da kuke gani cikin sammai da ƙasai babu wani wanda ya zai in dai ba ubangiji ne shi ba ba wani wanda zai ce shi yanzu ya fita daga cikin wato mallakin ubangiji dan haka wannan walahu ubangiji yana nuni ne zuwa ga cewa duk wanda ka gani a sammai da ƙasai to ubangiji shi ya halice shi shi kuma ke bashi arzikinsa kuma shi ke wato juya mashi rayuwarsa baki daya wala hu man fi samawati wal ard wa man indahu wanda suke wajensa wanda suke wajensa da kusanci tunda sun ubangiji na sama halittu baki daya kuma su ma malaiku suna sama an ka cewa man indahu wanda suke wajensa can dan karɗa Allah maka cewa yanayin kusancin malaiku da mu mutane ba ɗaya bane sai dai mu ma za mu samu kusanci da shi ta hanyar aikin wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi ba sa wato girman kai ga barin bautan ubangiji ba sa jin cewa su sun kai wani mataki da za su iya wato fita daga bautan ubangiji sun yi shekarar shekaru tun da aka halice su suke bauta don haka su za su iya fita daga bautan ubangiji su ba sa yin wannan wala yastahsiru kuma ba sa nuna wato kosawa ko suna sun gajiya lafazin al-istihsar yana nuni zuwa ga wato kosawa da kuma mutum ya nuna ya tafi ya gaji daga na ki cewa ba'irun hasirun ba'irun hasirun shine idan ya gaji kawai sai ya maka kikam ya tsaya ya daina aiki ko ya daina tafiya shine suke cewa ba'irun hasirun idan a'ya wa qad qama in ya zama ya gaji shikenan sai ya sai wani sai za ku ga malamai wajen ya sahsinu sun fasara shi da duk wasu kalmomi da dama sun fasara shi da gajiya sun fasara shi da kosawa sun fasara shi da komawa wajen ubangiji su ce su gaskiya wannan ibada yanzu ya musu yawa don sun fasara da wannan idan kun duba za ku ga alwalibi alwalibi ali ibn abi talha alwalibi ruwayan da yake daga abdullahi dan abbas yake cewa la yastahsinu ay la yarji'una ba ka kuma wajen ubangiji su to su dai gaskiya a rage musu wannan abin su sun gaji mujahid yace la yuhsaruna wannan su ba sa jin cewa wannan abin da suke na bautan ubangiji wani abu ne wanda ya musu wato hukumi da suka gaji saboda shi qatala yake cewa la yafturuna wa la yu'yuna ba sa jin wani gajiya kuma ba sa tafkewa to shine Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam daga cikin manyan tabi'ai na Madina malaman tafsiri kuma shi sai yake cewa to dama dai lafazin la yamalluna da lafazin la yastahsiruna da lafazin la yaquruna da lafazin la yasamuna wannan ma'anar su da duk inda ka gani a Qur'ani ana magana wato kalmomi ire-iren waɗannan ana magana cewa su waɗannan mala'iku ba sa fita daga bautar ubangiji ba sa jin cewa sun kosa ba sa jin cewa su abin da suke yi suna bauta ne na ubangiji da wanda ya musu ya musu tilas na'am a maganan bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala ala tilas maganan bautantuwa zuwa ga ubangiji ala tilas wannan kamar da muka faɗa babu wani harkar ubangiji da ya sai ta wannan kuma malaiku sun shiga ciki malaiku abinda ubangiji yake so dole shi za su yi ba su san su ce yadda halce su da wato wani aljisimun latifun nurani ba da wani jiki siriri na haske to ba su ce su suna su dawo da wani jiki nasu ya dawo turba irin tamu ba to da ubangiji haka ya ga dama ya bautar da su da wannan abu wannan ana kiranta wato ubudiyyati ta'bidi ubangiji haka ya bautar da su da wannan halitta a sannan kuma duk wani abin da ubangiji ya halice su a ɗabi'ance da wannan to ba su fita ba su ma kamar wanda mu ma dai ubangiji ya halice mu a dabi'a za mu tashi za mu zauna za mu kwanta za mu za mu aure wannan duk ubangiji ya halice mu da wannan shine ubudiyyatu ta'bid ubudiyyatu wa qarin wa tsirarin wa hada ma yura da baka iya a to amma anan abinda Allah ta'ala ke magana la yasakbiru an ibadatihi ba sa yin girman kai gabarin bautar ubangiji shine wato ubudiyya da suke ma ubangiji ubudiyya na jayuwa zuwa ga biyayya gare shi a matsayin suna san shi shine kolon masoyansu suna san shi kuma sun yarda da abin da ya shata musu kuma duk abin da za su yi a rayuwa suna neman wato abin da zai daɗaɗa masa ne wannan shine abin ibadar da ubangiji ke faɗa a la sakmi wal ibadati wato su ba sa fita daga abin da zai daɗa wa ubangijin su wannan shine abin da ubangiji ke yake faɗa wala yastahsirun kuma ba sa wato nuna wato kosawa يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار wato in suna tasbihi tasbihi a tasbihi shine tanzihu lahi alin naqais daga zama ka wato tsaraita ubangiji ka tsarkake shi daga dukkan wasu mafiya na kasa da su kullum duk wani abu wanda ke ta kasa ce suna kokarin wato suna kokarin wato kare tunanin su gabarin wannan tunanin ba suna kokarin kuma tabbatar da ubangiji su na kamala Allah ya ce al-laila wan nahara ba wa ana san a ga maka wai akwai dan mu a Hausa ko in ce mu a wato urfin mu na yan adam ba wani abu da ya kai ga laili wan nahara ko dai nahara ne ko laili ba wani baina baina za ku ce sabbihuna al-laila wan nahara dare da rana wato ba ba ka bari kenan ba a samu wani sakanni da wani mala'ika zai ji cewa shi zai iya fita daga bautan ubangiji zai yi abin da ubangiji ba shi ke so ba wannan yana nan mala'iku ba su da ba su da wato wani irada a mala'iku suna da tasu irada su ma suna da tasu irada amma su galibi mala'iku a duk irada su ta takaita dai akan mene zai kara musu wata yau ubangiji za mu ga lokacin da aka aiko aka ba su labarin annabi adam mutum da suka ji labarin cewa annabi adam zai samu ta goma shi fiye da nasu karrama shi da ubangiji yayi da ilimi su ma sai suka yi ina ma ina ma ba wai suna mashi hasada ba wani ana kira shi ina ma ina ma ta da hasada ba suna ina ma da ma su aka ba to kuma shi suke ma ubangiji ta'alilin cewa a ta ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wanda suna magana ina ma su a dauko a basu dan in aka dauko aka basu za su samu ƙara matsayi wajen ubangiji to suna da irin wannan irada a wanda za su so ubangiji in zai bada wani abin da ta goma shi to su ma a ƙara ba su su ƙara samun kusanci wannan kuma abu ne wanda yake a fili masoyi idan yana son masoyinsa to duk wani abu da zai ƙara kusanta shi zuwa ga masoyinsa to shi yake so saboda in mala'ikun samu wannan ba wani abu ne wanda za a yi mamaki ba Allah ta'ala ya ƙara cewa innal ladina 'inda rabbika lalle waɗannan wanda suke wajen ubangijinka la yastakbiru an ibadati ba sa girman kai ga barin bautan ubangiji saboda idan waɗannan su ba su bauta ba Allah a radan kansu da jayiwa zuwa gare shi ba to akwai wasu can a sama ninkin ba ninkin dan ɗan adam wanda kuma jikinsu ya bari dan adam girma sun fi ɗan adam cika sun fi yawa ba wanda ya ta adadin su sai ubangiji suna bautan ubangiji ba kuma sa ba da jin ci wani kyankyami kawai dan adam dan dai shi an ba shi jarabawa ya ce ba zai bauta ma Allah ba to ya bar shi ubangiji baya so ya bar shi ubangiji baya so akwai wasu wanda suke bauta shi wani fiye da abin da shi zai shi idan ya yi zuwa wasu awanni ya gaji su ko waɗannan wani Allah ya halitta shi a mar'uku zai ta yi wani Allah ya halitta shi sujada zai ta yi wani Allah ya halitta shi zai daga kada kai ya ɗaukar sakonni tsakanin sama zuwa ƙasa aikin kenan ba zai daina ba wani Allah ya ke shi ka tsaya a nan wurin kanka kauce dama kuma hakikanin bauta take al'amur wan nahyi in aka ce ka tsaya a nan kar kai motsi shi kenan to malaika shi abin da zai kenan ka tsaya a nan ka kan kula da abin da suke yi a ku zama sayyafuna wato kuna yawo a ban ƙasa kuna ganin ina ne ilakun zikiri wannan duk malaiku suna kowane ubangiji ya halicce shi kuma sai ya bashi abin da zai yi masa na bauta to wannan shi ita ce bautan da ubangiji yake faɗa wai sabbihunahu suna tsarkake shi wala ko yasjuduna gare shi kadai suke sujada sujada shine gare shi kadai suke risina jikin su baki daya ubangiji sai zai ce wa yasjudunahu ba wa yasjudunahu wanda ce wala ko yasjudun malamin balaga suka ce taqriban ma haqqu ta'khiri fi al-hasr duk abin da kaga wato haƙƙinsa a jinkita da shi aka gabatar da shi ta larabci wanda yana nuna maka cewa ba ka yi ma wani sai Allah ta'ala ko da ka ga wato sun yi ma annabi Adamu sai ubangiji ya umarce su da bai umarce su ba ba za su yi shi ba ubangiji ne ya ce ku yi masa sujada da suka yi ibada ne a ba haƙƙin su ubangiji ya ce su yi takriman li adam ne wa ibadatu lillahi jalla jalaluhu sun karama dan adam wa annabi adam amma kuma ba su bauta mishi wannan sujadan ba suna kotan ubangiji da shi ya ba su umarni to wani kina kace gare shi ne kadai suke risinawa ba ta zuwa su kaskatar da wato jikunan su baki ɗaya ga wani ubangiji sai dai su kaskatar da jikunan su ga abin da zai je da ubangijin su in ga sun tambaye sun taimaki annabawa to ba suna taimakon annabawa ne a radin kansu ba su suna taimakon annabawa ne saboda ubangiji ya ce su taimake su suna son annabawa ba suna son annabawa da zafin su ba suna son annabawa saboda soyayyar annabawa soyayyar Allah ne wannan kamar da muka faɗa malamai suke cewa babu wani mahaluki a wajen mumunai da suke son shi dan zatin kansa kawai duk wani mahaluki kuma bayan ubangiji za su so shi ne saboda son Allah saboda suke da su ga Allah ta'ala malai suka ba cewa wa zammal mustakbirina anha a kaga anan ya faɗi abubuwa da dama ya Allah ta'ala anan ya faɗi cewa duk wanda baya girman kai ga barin bautansa to wannan ibada yake wato yana kaskantuwa zuwa ga ubangiji sa kenan wannan ibada ce da mun ga cewa sai wala ta ga ibadati yana danya ya nuna maka yana yaban malaiku a can gaba kuma sai wala ya taksiruna ba ka kosawa ashe rashin kosawa a ubannin ubangiji wani ibada ce ta ba a can gaba ce wai sabbihu tasbihi wannan ibada ce da a can gaba ce wai sabbi wa lahu yasjudun gare shi kadai suke sujada sujada ibada ce dan haka ashe waɗannan abubuwa tunda su zama ibada to Allah yana son su yarda da su dan haka idan kai kana neman lada ubangiji baka lada in kuma kai kana mai masa tarayya da wani mahaluki ubangiji zai baka alhakin zalubin ka wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya kawo waɗannan ayoyi saboda ka fahimci ubudiyya mu da tuwa zuwa ga ubangiji waɗannan abubuwa wani abu ne da ubangiji yake son su kuma zai ba da laya tukuici a kan wannan Allah ta'ala ya ci gaba cewa zambal ibn tamiya ci gaba cewa zambal mustaqbilin anha Allah ta'ala sai wato ya ya wato ya yi kushe ga masu wato girman kai ga barin bautan ubangiji bi qauli da fadin sa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yayi shela ya ce ku bauta min ku kira ni zan wato amsa muku kaga a nan a ayan farko sai aka ce ud'uni aka yi ta'ziri da addu'a addu'a wato ita ce wato addu'a addu'a ko dai addu'a ta yabo ko kuma addu'a ta addu'a ta roƙo addu'a ilimi ne kamar da aka sani wani lokaci mukan zo mu ce a ce me kake yi kace ina roƙon ubangiji ina wato addu'a ne ina zikiri amma abin da kake yi shine subhanallah walhamdulillah ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا ne yabo kake mu ubangiji kamar yanzu da muka wuce wannan kwanaki masu albarka muna cewa la ilaha illa allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah allah akbar allah akbar wallahi alhamd wannan kaga kana tsarkake ubangiji ne kuma kana tabbatar da sunan na kamala wannan ita ce addu'a ta yabo addu'a ta tabbatar da ubangiji sifa ta kamala amma addu'a addu'a wanda zaka daga ne kana da wato bukata wajen ubangiji ya ubangiji ba ni lafiya ya ubangiji ba ni kuɗi ya ubangiji ba ni mata ta gari ya ubangiji ba ni mahalli wannan addu'a kake ana kace addu'a ta bauta to ubangiji dai ya nuna maka cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne bauta to sai ba cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yayi shela sai ya ce ku roƙe ni zan amsa muku to mai ya ce duk wanda sai girman kai gabar roƙona sai kuma sai ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati duk wanda suke wato girman kai gabarin bauta na wato gabarin roƙona da ya faɗa a farko zai ya gaya maka addu'a wal ibada zai ya gaya maka in ka addu'a ita ce bautar kamar yanzu a cikin hadisi a cikin sunan tirmidhi mazalla yake cewa addu'a wal ibada addu'a ita ce bauta sai ya fara ta'abirin su da addu'a ya kuma tike da maganar wato ibada shi na duk inda kaga wato ud'u Allah a Qur'ani kawai kanka tsaye ka fassara shi da ka bauta ma Allah in ji malamai malaman tauhidi suke cewa ka ce ka bauta ma Allah saboda bautan ko dai bauta ce ta yabo ko kuma bauta ce ta ta wato ta roƙo innal ladina yastakbiruna an ibadati duk wanda suke wato girman kai ga barin bauta na sai da kullu jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna ba su makaskanta dan dakhirin daga dakhara ya dukuru dukuran a wato an aka ce wato dukur shine as-sagar shi asudi ya fasara sai da kullu jahannama dakhirin ay sagirina za su shiga makaskanta ubangiji zai kaskantar da su wannan a cikin akwai wato nuni zuwa ga cewa duk wani wanda ya fita daga bautan ubangiji to sai ubangiji ya karkatar da shi duk wanda yace ba zai fita ma Allah ba hubban wata aziman dan soyayya da gidan mashi da kuma kuru'an kaskantuwan gabobin zuwa ga Allah to ubangiji tashi da tashi kiyama sai ya bulaka shi shine sai da kullu jahannama dakhirin dakhirin shine wato sabirina shi game da asudi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karim asudi ya fasara ce da inda ai sati ne za su shiga aljanna za su shiga wato wutan jahannama suna masu makaskanta a waɗannan ayoyi in kun lura ga duk malam ya ta kawo mana bauta bauta bauta wai yana faɗan cewa mai bautan shiga makoman shi mara bautan sa ga makoman su zai shiga jahannama wato wannan dan ka fahimci cewa wato mafi kololuwan makami da dan adam zai taka kamar yadda eh, wato ah, muka muka faɗa ita ce bauta in dai akwai wani ma- mafi wato abin da kake son ka taka wanda daga shi babu wani shine bauta sai dai bautan kuma abu ne mai zurfi A ka- kamar da ka sani bautan da muke yi mu ba dai nake da bautan da manyan sahabbai suke yi ba bautan da sahabbai ke yi ba dai nake da bautan da annabawa ke yi ba bautan da annabawa ke yi ba dai suke da bautan da shi kansa annabi ibrahim ko annabi muhammad yake yi ba bautan da su biyu suke yi kuma dai suke da kuma sauran wato abin nan ba sauran sauran halittu ba suna su ya kere suna su samu daraja ta kulla saboda haka bauta abu ne wanda ba wani makami wanda ya wuce wannan amma kuma shi ma kabaka kabaka ce tun daga kan salihina zuwa kan shuhada zuwa kan asibikina zuwa kan annabawa a wanda kuma annabawa su ne wato umana ulan ta'ala fi ardihi su da amtattun ubangiji a ban kasa a kaga waɗannan ayoyi suna nuna cewa bautan ubangiji su ne farkon abin nema kuma su ne ƙarshen abin nema su ne abin da ba za a gushe ba ana neman kowane bawa wato ya ya yi su idan da za a samu wani ya zo ya ce shi zai fita daga bautan ubangiji saboda me saboda bautan ubangiji rusumul awam ne kamar da sufa yake faɗa sufa suna da wani suna da wata akida da suke faɗa cewa su akwai mataban in suka kai za su yabta daga bautan ubangiji me ya dalili saboda wannan rusumul awam ne wai rusumul awam wai ka'idoji ne kawai na amma mutane gama gari yuna da su ake yi ne ana dan musu wayo ne amma tun da mun riga mun je mun ga wayan a wani waje to ba ta mana wayo ba wato ubangiji nake musu wayo da annabawa da irin wannan suka jawo zamu annabawa har ƙarya Ah, daga cikin sufaye akwai waɗanda suka bi ra'ayin falasifa suka ce manzala zai iya zuwa ya faɗi magana hakikani ba haka yake ba amma tunda yana son ya ribato zuciyar mutane ne ya musu wayau zaka sai ya faɗa sai zaka mu idan ta hanyar kokawa da muke yi da horar da ranmu muka je muka tike zuwa ga wannan wayan muka zo ina ga ga shi na ga wayan na gane wayan to shi kenan mu za mu fita daga cikin wannan wannan bauta din saboda wannan rasulul awam na cewa nahnu lasna min al-awam fa nukhal barisu shari'a mu ba ma cikin ama balle mu zo muna yin shari'o'i muna kana ana yana ya dinga ba ya sallah kullum a shi yanzu ya riga ya zarce maganar a shi shi ba ami ne ba to su bayan sa da wannan ra'ayin falasifa sa da wannan ra'ayin a mutane da dama sa da wannan ra'ayin duk wani wanda zaka ga a wannan al'umma ana baka labarin cewa shi ya ce kai in ka kai wani matsayi eh, kamar da na ba da labari satin baya eh, kaza ga dariƙar tijaniya suna da wani abin da suke kira a da'ira al-fadliyah wani wato wani wata farfajiya ce da suke cewa na na fifiko in ka kai wannan farfajiyar ba ruwanka ka ci gaba da zama ba ruwanka da sallah azumi a wannan na mutane ne shi Muhammadu ne ya ci gaba da damuwa da yan aba wannan nashi amma mu tunda mun riga mun mun riga mun gane wayan to shikenan mun mutu wayan mu yanzu mun riga mun samu irfani mu ba ahlul ma'rifa ne to kaga ka duba gani duk ayoyin da muka kawo anan akwai wanda kaji ubangiji ya ce zai fita daga bautan ubangiji babu ya ibn taymiya ya kawo ya kawo koyarwa annabawa ya kawo annabawan ya kawo mabiya annabawa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ya kawo annabawa su ya yi harasu da kullu min at-tayyibat wa amadu salihan ya kawo wato malaiku gashi yanzu ne muka tike da su yanzu duka kowa ubangiji ya ce ba wanda ya isa ya fita daga mutum ubangiji a bayan wani zai ce shi zai iya fita ba komai kuma kai ma yanzu ka kai ka fita duk wannan yaran da kuke gani sun zamta wani carbi sun yi wani kiɗo sun yi waye sun yi kaza wallahi duk in ka je kan gizo za ka sallah ba sallah ku je ku tambaye wanda suke wata ɗan kwadugo kwadugon na haka aikin karfi za su gaya muku an je an gama za a tayi da aka tayi ba su yi ba me yi rantsu ni zan bauta ma kai na ne shi ba zai bauta ma kanshi ba wai shi shi shi yana ganin in ya bauta in ya- duk wani bayan aka masa kawai da can shi yanzu ya riga ya gane to duk wanda ya faɗa wannan to ya riga ya shiga cikin muruki ya ya shiga wani abin da zai iya fita daga musulunci a ko ba ka ce ma ya fita daga musulunci saboda mutum ya ce zai fita daga shari'a ba kire wannan fita ne daga musulunci amma duk da haka za ka ga sufaye suna da wannan akidu munana wanda kuma suke wato ribatan kwakwalan mutane da shi da wanda za ka ga suna halatta abubuwa sufaye suna da abubuwa da yawa kuma ba wai yanzu ba sa yi bane suna yi suna yi duk wannan wajen kiɗe-kiɗen da suke da wajen shekha da shekha da shehi da shekha an hadu a- ana ana tika rawa ana waye ana cewa su masoya annabi ne ana bege kaga ana haduwa ana wani gwagwa musan juna wanda dai ina suka samo shi ina suka samo wannan ai ba inda suka samu sai dai shi malamin su ne ya halatta musu wannan abu za ka sun halatta mu'akat yan uwantaka tsakanin da mace da namiji sun halatta zan iya tabawa zan taba ba za na duk tsarkin sa in za a yi mutum baya sai dai baya da baki amma su za su iya tattabawa a tattaba a je ba lafiya launi ba ku duk ana duk suna wannan duk suna wannan ko a ce a ai ita ta zo ta yi shigan banza wai tsoho ne shi bari dan haka bari bari wata zo ya zo ya taba ta shine shine wani da ake ba da labari shehun azhar ne haka to da ya zo an zo mutane mata sun masa layi wani zai ba su hannu sai ga wata mace ta hannu zai mata irin da tambarin na haka sai ce ya haka ya haka ya ce ai shi zama da komai ba wai tsoho ne shi kaga kaga wani ban farin gemu shi tsoho ne to tunda kaga ya ce dama zai bayar inda tsoho ne ba mu bi da mai bayar ba inda bai damu inda ba komai abin da ke gudana jikinsa to ba zai damu ya baka hannu ba ya bata hannu ba a tunda kaga ya damu ya bata hannu to akwai shaidanci tare da shi yana yana motsawa kwarai da gaske Allah ta ya kyauta wala ata safwata khalqihi bil ubudiyya lahu kuma ubangiji da ya ci gaba da yin bayani da yana siffanta zababban halittunsa sai ya ba da labari a matsayin su masu bautantuwa ne zuwa ga ubangiji suna ba su gushe ba koyaushe suna suna wato kasancewa a matsayin bayan ubangiji fa qala ta'ala Allah ta'ala sai ce a ayyinan yashrabu bi hal bi hal ibadullahi fajrun hata fira wata idaniya ce wata take bayan Allah suke kwankwada daga wannan ruwa din kuma wato ana bugan wannan marumar ruwan babbuga mai yawa ana ba su shi yadda suke bukata wannan ubangiji yana yana yana babu labarin mukarramuna ne kusa akwai al'abrara gaban nan inna al'abrara na fi ilina ya ayan take inna al'abrara na fi na'im abu inda a ba shi ba gabanin da wannan aya gabanin wannan ayan ubangiji ya yi magana cewa kana mizajuhu kafura kafin yi magana ainihin shirau biha ibadullahi kaga ya yi magana al'abarar su al'abarar za su sha ne daga wato wannan ruwan amma ba daga asalin idaniyar ruwan ba su ita ruwan tana zuwa musu ne min tasnim kaga su kauna min rahiqin maktum kitabu wa mis wa fi zalika sai tana fasil mutanafisun wannan su za su dinga sha ne daga daga shi wannan ayin da ke zuwa musu daga sama amma suna sha kuma wato kanshi ne da shi kuma ubangiji ma ya sanya mushi hatami da miski sau tsaba kanshi to su almuqarrabuna wanda su waɗannan su sun cere su da sai ubangiji ya ce gaba ki ta idaniyar ruwan ma ba nasu ne ta su ce ba baki da wani idaniyar ruwan shine ta ayinan ya sharabu biha ubangiji mai ruka ce ayinan ya sharabu minha galibi abin da ya kama ya fi shahara da larabci kenan ta ayinan ya sharabu minha suka ce sai ya ce ayinan ya sharabu biha malamai suke cewa a nan akwai wani makasudi da balaga da ubangiji sa yi haka wadan a nuna maka cewa ba wai kawai sha suke yi a yanda su waɗancan suke sha ba su suna sha ne talazzuban wartewa an idan ka kawo lafazin talazzuban da irtewa to za ka ci ajin da alba in ka ce irtawa suka ce bil ma ko bi ainil ma in ka ce talazzaza suka ce bi ainil ma to aure so ake a haɗa maka ma'anar cewa da suke sha to shan da suke sha ne da daɗi ba wai kawai suna sha ne kawai idan sun kware ko wani abu ba sai aka ce ainan ya shirabu biha wato ainan ya shirabu ya shirabu biha ibadullahi talazzuban biha wartiwa'an biha saboda su kosar da wato abin da suke da shi na bukatar su sha wannan ruwan sannan kuma saboda su ji daɗi to wannan sha ubangiji ya ce ainan shirabu biha bai ce ainan ya shirabu minha ba yace yufajjiruna ha tafjira wanda wannan a suna ɓuɓɓuga daga wannan wato marmarin ruwan ɓuɓɓuga mai yawa wato ta inda diske so ta nan ake bi musu kamar da wannan shine alwalibi daga Abdullahi dan Abbas kamar shine magana magana manyan magabata suka tada da sauransu haka haka suka fassara wannan wannan aya din saboda kaga anan anan Allah ta'ala da yake faɗa cewa ya fajiru ha tafjira ikrima da qatada da da sauri suna cewa mustaqidun ma wa lahum haythu sha'u duk inda suke bukatar wannan ruwan kawai za su ga ubangiji ya sanya an kai musu wannan ruwa din a me ya gada musu da wannan ubangiji gabanin nan sai da ya faɗi maganar ibadullahi bayan Allah ne wato abin da ya gada musu da wannan shi ubudiyya lillahi ta'ala kashi kaga babu wani abu wani wanda zai zo ya ce zai samu wannan wato gara ba san tukwicin kuma shi ya ce kuma ya fita daga bautan ubangiji so kaga ba shi kaga babu babu wani mukami da za a taka kenan ko ba bayan mukami na bautan ubangiji wannan shi yasa malam ya kawo mana wannan wannan wannan aya wa qala kuma Allah ta'ala ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawla sannan kuma bayan ubangiji mai rahama ku duba ku ga a wani wato a dacewa da aka yi da juna shi ubangiji sai kira su da ibad bayi dan ka fahimci wannan bautan da suke masa bauta ne na jayuwa zuwa gare shi da tsolo soyayya gare shi amma kuma sai ba ta ibadullahi anan ba sai aka danganta abin zuwa ga ar-rahman saboda wai ka fahimci cewa wannan bautan da suke ma ubangiji to wannan zai gada musu da rahama da lutfi gare su duk abin da suke bukata to na rahama ta ubangiji zai amintar da su kuma wannan rahama ta zama sadau ya sadar da zuwa gare su sai ce wa ibadur rahmani Allah ta'ala ya ce allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna wanda suke wato tafiya a bayan ƙasa cikin sauki ba sa wato ba sa wani girman kai wannan alhaun malamai sun fassara shi da asakina wal waqa suna suna tafiya cikin natsuwa ba tare da girman kai ba ba ko tare da ba su da lafiya ba kasan akwai wanda ba ka lafiya za a ka tafiya su yi su a ce wanda ba lafiya to ba haka ba su da karfin su in sun ga dama za a iya damba da su amma suna yi ne da mai dan ubangiji shi yasa ubangiji da zai faɗa wannan magana sai ya fara faɗan ibadar rahman saboda su suna kaskantuwa ne saboda ubangijinsu ba saboda wani mahaluki ba kuma suna yi saboda su nuna ubangiji cewa a su busu wato ba su da wani girma face girman da Allah ta'ala ya ba su suna tafiya wato ba sa suna jin cewa wato ubangiji shi ke da alkibiriya da al'azama ubangiji shine al-mutakabbir shine al-azim shine al-kabir lahu kibriya fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim to yayin da suke tafiya suke halatto da wannan a zuciyarsu saboda haka to su sun haɗu da bayan Allah za su rika jin cewa mu ba kowan kowa ne ba ko da ko su kowan kowa ne ko da a lokacin da suka daga hannu suka ce ubangiji kai ruwan sama ubangiji zai ba zai ko sun rantsa suka ce wallahi ubangiji kai ruwan sama ubangiji zai yi amma kuma ba sa nuna bayi cewa su wasu ne ba sa nuna bayi cewa su wasu ne to wannan yana nuna maka cewa wato tafiyansu da suke yi a ban kasa sannu sannu cikin natsuwa ba tare da girman kai ba yana nuna kusa ubangiji yana son wannan kenan kuma aka san haka mafhuminsa shine wanda ke tafiya yana daga wa ubangiji kafa wato kansa to ubangiji baya san wannan ibada ba ibada yake masa ba yanzu ya saba abinda ubangiji yake so matan baya tafiya yana wani biye biye yana takabburanci yana ta'ajurafanci a bayan kasa yana cewa shi babu kowa ne shi yasa ubangiji a wata ayi ubangiji ya faɗa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluqa al jibala tula karka tafiya kana wani kafa ba kana jin cewa kai wani ne wannan shi ma ta hanyar wannan malamai suka ce kaga shi almashi wa alal ardi haulan wannan ibada ce tunda ubangiji gashi ya yaba masu yin ta to wannan yana nuna cewa ubangiji yana son tafiya sannu sannu kenan a bayan kasa ba tare da an yi ana nuna ma ubangiji cewa shi mutum wani isasshe ne ba Allah sai ya ci gaba da faɗan sufan su yace wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan kuma jahilai ahlul jahala jahilai wanda ba san addini ba ko suke su ma wato dokokin ubangiji karan tsaye suka yi musu magana akan wautar su qalu salama sai su ce salam assalam shine aminci aminci shine su magana magana ta daidai da kuma sai aiki aiki na daidai alqawlu sadid wal fi'lu sadid sai aiki aiki na daidai sun zo sun ga ana izgilanci ne da Allah ba za su iya hadawa ba su tashi aure in sun ga dole sai su zauna ake sun zauna sai su daura fuska dole sai sun dariya ba za su maka dariya ba qalu salama za su ga maka abinci abinci mu ba za mu ba za mu lalata kan jahili a wata aya Allah ta'ala yana faɗan cewa wa idza sami'u lahwa a'radu wa qalu lana a'malna wa lakum a'malukum salamun alaina alaikum lalata kan jahili ubangiji ya faɗi cewa daga cikin abin da suke shine suna bujire ma duk wani yasashen magana idan suka ji idan suka ji magana mutane suna wani yasashen magana kan ubangiji sai su ce to kuna da aiki kuna da dama aikin abinci tabbata gare ku ba za mu ga wata magana ba sai abin da ubangiji ya yadda yake so ya ci amma dai mu ba za mu yi aiki aiki na jahilai ba ba za mu dinga bidan aiki aiki na jahilai ba sashi zama su guji wannan idan za su iya kenan in za su iya ko za su iya wannan ayan ba tana nuna wai din gudu ko baka bari a ta a ta fada ubangiji mara rashin mara dadi a ce mai shikenan an zaje ubangiji to mu ci gaba da zama ai ubangiji ya ce a abu da aliya da shi da wato alkalmi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi suna cewa wannan aya an rage mata karfi daga baya an rage mata karfi wannan ana magana lokacin da ake cikin halin kun halin rauni ba za ka iya ba ka ji suna faɗan abin da suka ga dama to wannan shikenan sai ka gane su faɗa abin da suka ga dama ubangiji ga su gashi kamar yadda wato kakan manzo Allah ya yi da shi da da shi da wannan Abraha da ya zo ya ga alamar da shi ba zai iya kare ɗakin Allah ba to ai ga akwai mai ɗakin kaka damu zai kare kayan shi to kai ma yayin da kaga wani ke faɗan abin da wato yake mu ubangiji kana tsaye shi kenan sai kai da abin da zaka iya ba daidai bane mu kana ana faɗa a ji kana wani dariya a ai na ba zan saba da kai ubangiji wannan ya faɗi cewa ɗabi'a ce ta munafikai ɗabi'a ce ta munafikai ubangiji yana cewa wa laqad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqubu fi hadithin ghayr innakum idan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a yace in ko kuma inda ake ma ubangiji wulakanci ana faɗan abin da ba bai dace ba hakinsa kar ku zauna a cikin wannan hirar ku tashi kawai in ba haka ba kun zama irin su Allah ta'ala zai tada munafikai kuwa da kuma kafirai a jahannama baki da kaga wannan kashi yana gada da munafiki kenan to wannan idan ba yanda mutum zai yi ya ji cewa yana faɗa ana faɗan magana game da ubangiji magana da ba daidai ba to shikenan sai sai ya ce to aminci aminci tashi ba su wuri wannan shine abin da anan ibn tamiya sai ya kawo wannan aya mahallin shahid dai anan shine suna tafiya a ban kasa cikin sauki sannan kuma idan jahilai sun musu jahilci sai su tashi tsamsu ba su wuri sai salam salam to wannan yana nuna maka cewa wannan abubuwa ubangiji yana so ya yarda da su su ma sun zama ibada sun zama ibada to shi kaga wannan duk ana ana ba da labarin bayan ubangiji za su samu wato aljannatai da masu yawa to kaga ashe wani zai iya fita daga daga bautan ubangiji wanda ba zai iya fita ba mai wanda zai iya fita daga daga wannan martaba da ubangiji da ubangiji wato ya ya sanya shi a cikin sa wato na na bautan ubangiji Allah ta'ala malai ya cigaba cewa walamma qala shaytan saboda haka ma ba shaidan lokacin da ya ce ma ubangiji rabbi ma aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin wannan wasu daga cikin malamai suka ce nan da yace rabbi aga ubangiji na yace wai ka fahimci cewa shi iblis iblis yana daga cikin min a'zami khalqillahi ma'rifatan billah a cikin halittu yana daga cikin halittun da yafi kowa sanin ubangiji da kowa sanin girmansa to sai dai shi kawai ubudiyya da yake ubangiji ubudiyya ta rububiyya ubudiyya ta istirar ubudiyya ta qaha ubangiji yarin da yake ne ba yanda iya shi da ba shi bari tsaya da wani sokana ba zai na cewa wani wani wani shehi ko a shi ne wani shehi a gaban sa shi sai ya san ubangiji kadai ne roƙa sai rabbi ya ubangiji na sannan kuma anan malai suka ce wannan ba'un wanda kace wannan ba'un ba'ul qasam ce rantsewa ki da ubangiji ka duba ga da ya tashi da rantse shi bai tashi ya ce wani da shehi na wani a sai ce yana rantse da ubangiji bima aghwayta ni sai ya rantsi da aikin ubangijin da batar da dinnan da kai wannan shine ai billazi aghwayta ni bihi wannan ba wani kasami kaman kaman ya rantsi ne da aikin ubangiji rantsi da aikin ubangiji wannan yana nuna zurfin ilimi na iblis ba kawai ya tabbatar cewa ba kawai aya rantsewa ne kawai da zatin ubangiji din ba ana iya rantsewa da aikinsa da sifarsa sai ce bima aghwayta na rantse da wannan aiki naka na fitar da ni da kai wato katar da shi da ubangiji ya ya san cewa wani aiki ne ga gari ubangiji ya yi kuma ya tabbata ya kamata a yaba ubangiji saboda wannan zan baka rantsewa da abin da ba yabo ba to mun za mu rantse da Allah zaka muna rantsewa da cikin kamalansa to kaga nan ce zai ba a buwaita ne ka duba ga iblis yanda yake ya san hikima na ubangiji ya tabbatar ubangiji batar da shi da yayi to da akwai hikima da da azanci da ya batar da shi da ya kamata a yaba ubangiji saboda ya batar da shi sai kuma ya rantse da wannan aikin da ubangiji ya masa wanda kuma shi a babansa kaga ba zai zama alkhairi ba amma ya san a baban ubangiji wani alkhairi ne sai ya rantse da wani aiki na ubangiji yace bima aghwayta ni na rantse da wato wannan fatar da ni da kai wannan shine fasaran da wasu daga cikin malamai suka yi kaga anan sai bai ce zai rantse da wani mahaluki ba ko sai zai rantse da kaina ba ka ji iblis ya ce ina rantsewa da kansa ba eh saboda shi ya riga sai waye ubangiji ai duk masu rantsewa da mutum ya ce shi subhani subhani ma a'zamu sha'ani tsarki ya tabbata gare ni ma tsarki ya tabbata gare ni me ya kai girman sha'ani na wasu suke faɗa haka ba wai shi wai subhanallahi ba wata subhanallahi ba sai shi yanzu subhani subhani ke faɗa shi shi wai shi shine shi haka wani bai san ubangiji ba iblis wanda ya fi kowa ta bara kaga shi ina shi cewa ya rabbi ubangiji na bima huwaita na rantse da wannan abin da kai na fitar da ni sai ya rantse da aikin ubangiji wasu daga cikin malamai suka ce wannan bima wannan ba'u sababiyya ce wato bi sababin da bi'a in yace kace ba usabiya sai zama yana magana akan annabi adam saboda wanda ka bace da ni saboda shi to wannan shi ita ba fasara ce da malamai suka yi kowanne aka dauka ta dace kuma wannan duka baya cin karo da juna kowanne aka dauka zai iya wato zai yi ma dayan hidima law uzayyana lahum fil ardi zan kawata musu ko duk abin da wato zira yawan zasu a bayan kasa zan kawata musu shi sai dan zasu maka butulci don haka wannan ashe kaga shedan ba ya zuwa tun kuɗa ka shi abin da yake shi ne a taziyi ya daina ya dinga ya dinga maka wani zabari yana zabarin zuciyarka har lokacin da ya tun kuɗa ka sai ka kayan ka in ka kayan saboda in ya ci ya san in ya shi ya maka aikin ai wanda ba za ka zunubi ba ya je shi yake maka aiki ya je ya shiga jikinka ka samu farfadiya ka yi ibada a san ya san aka je ubangiji ubangiji wannan zai baka bonus ne ba kai amma ya riga san cewa ya maka da hankalinka je ka saba ma Allah shi sai je can bayan tsaya yana maka dariya to wannan shine abin da shi shi iblis yana yi umarni zai yi yace wala uhu wa yanahum ajma'in kuma sai na batar da su sai na batar da su al-ghawaya al-ghawaya anan iblis ba cewa ya kawai zai jayantar da mu ba wannan jayantarwa ne tare da ƙari ba kawai cewa zai jayantar da bayi ba dan ya riga san ubangiji ya yi alƙawarin cewa zai aiko da shiriya to bai isa ba sai ce la uhu yanahum a shiriya ce in ta zo ni kuma da ƙarfi da yadi ta hanyar wato zabarin tunaninsu da ƙawata musu zan sa su kauce da gangan alghawaya shine ittiba'ul hawa bin sa zuciya ba wai adamul ilmi kawai ba to kaga shi iblis abin da yake so shine bawa ya bi son zuciya ba wai kawai ya zama bai sani ba shi shi bai cika damuwa ba da da jahilai ba shi yana jahilai wannan aka zaka musu wa'azi aka dan musu ba cewa Allah ka ji tsoron Allah kaza kaza sai za su yi kuka amma shi ya fi damuwa da asalin kangararru wanda suke sun sani suke batarwa a ga duk wanda ya shiga ya shiga da son zuciya wata tafarki wani tafarki za ka gani ya tuba za ga malamai suna cewa ubangiji ya kulle ma mai bid'a kofar tuba asal ba su bi sauransu me yasa saboda to ai shi yanzu da son zuciya yake ma Allah to shi ubangiji tunda da son zuciya yake masa haka ba ya ran tuba amma shi wanda ke mata ma Allah da rashin sani ran da ka ka ba shi ka mishi bayani kaga sai tuba sai ya ce ya gane ya tuba za ga da yawa yanzu kiristoci da suke da jahilci suke abubuwan su yana musu wa'azi su tuba sai su tuba amma ya kuke gani na kan yawo ko kun ga alamar tuba ta kadari kana ganin irin shirya kirkima da idan nan na zai tuba a zai wahala ba wai shirya na hannun ubangiji amma zai wahala kafin ka sami mai yahudi guda ɗaya da ya ce shi yanzu ya tuba sai ka sami wato kiristoci wanda sun fi dubu ba suka tuba ko a lokacin manzo Allah ka duba gari bayani ne sai Abdullahi ibn Salam in ka tafi zaka ji wani suka abu al-ahbar qab ibn Mati al-Himyari wani sahaba ibn Munabbi amma ibn Munabbi da su da sauransu da sauransu wanda su suke da wani ilimi na ahlul kitabi amma asalin su yahudawa zaka galibi suka musulunta ba Allah ta yake cewa la ugu yanahu almai can da nan da yace rabi ma a gawaita ne malamai anan ibn Jarir al-Qamari suka ce a ce kaga in kaga mutum ya shirya to ubangiji ya shiryar da shi in kaga mutum ya bace ubangiji ne ya batar da shi saboda haka wannan akwai raddi ma yan qadariya jabariya da yan qadariya da jabariya masu wanda suke cewa ubangiji ne a ko ne masa tilas ko kuma ubangiji duk abin da kaga yayi ubangiji shi da shi abin sa qadariya kenan shi ya abin sa ba wani ubangiji bai sani ba sai da yayi al'amru unuf ko kuma a ni aiki na nan ga baki da ni nake abuna in Allah ya ce ubangiji shine ya kadara mun bacewa to amma me wannan yake magana ubangiji yana magana ya cire mu dan adam san zuciya wato ganin daman sa a sai dai kai ka lura yayin da kake zuciya ka take tunda karba shiriya wa ke taimakon ka ubangiji shi baka iskan da karfin da kuzarin da lafiyan da kuma karkatar zuciyan ya karkato da kai ya kara kusanto da kai zuwa gare shi to wannan shine abin da ake fada cewa wa ma sha'una illa ya sha Allah mashi'an mu tana karkashin mashi'an ubangiji ne to wannan shine abin da nan ake magana cewa duk wanda kaga ubangiji ya batar da shi ya bace to ubangiji ne ya batar da shi saboda wani abu ne a zuciyarsa wato na rashin kirki ubangiji kuma sai ta bar da shi wanda kuma kaga ya shiryu to kuma ubangiji ne shirye da shi saboda akwai wani abu a zuciyarsa ya nema ubangiji taimake shi ubangiji ya taimake shi wannan shine abin da ran malamai ke faɗa iblis ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayan ka wanda suka tsantsanta maka bauta anan kaga sai ya maka shi dajiya saboda ya san wannan ba zai iya ba zai iya wato hana bayi ga bautan ubangiji ba wanda suka ce su Allah kai za su bauta ba ya ya faɗe kuma faɗe su da suna na mukhlasina wanda suke masu ikhlasi masu ikhlasi wanda suke suna tsantsanta ma Allah ta'ala bauta to tsantsanta bauta kuma a shiga ga wani abu da ubangiji yake so ya da shi kenan saboda haka ga wanda yake so ya hauka da kan tsira shine bauta ma Allah ga wanda kuma kisan ya hau wani abin da yake zai fita daga ƙwararren ubangiji shine ce bai bauta ma Allah ba to a kaga babu wani mukami wanda yake kowa bayan mukamin bauta ga dai wanda yake sai ya samu tsaro wurin ubangiji illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah ta'ala ya ya ce ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayan ya baka da iko akan su wannan ubudiyya din da Allah ta'ala ya faɗa ubudiyya ce ta ta wato jayuwar zuwa ga Allah din da zabin su wannan ubudiyatu istirarin ne a ubudiyatu aw'in ne wa ba'a ubudiyya ce ta sun karba sun jayi zuwa ga ubangiji dan ka ga yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan ai ba yana maganar bayi kafirai ba ba yana maganar wanda fasikai ba yana maganar masu da yana maganar masu da haka nan ubudiyya ubudiyya ce ta jayuwa zuwa ga ubangiji zuwa ga yana yi barna bari abin ubangiji ke so sai ubangiji kira su da ibadi to anan ubangiji ya ce maka waɗannan su ne kadai wanda za su iya daga shida kaga ashe akwai wani abin da wani zai fita daga daga zai ce bauta wani abu ne wanda yake kayan gada anabawa ne shi zai iya fita babu ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan ba ka da iko akan su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai wanda ya bi ka daga cikin masu bin san zuciya al-ghawaya ubangiji shi ma anan sai kira duk wanda ya bushe din da ya bi san zuciyarsa saboda ubangiji ya riga ya ya yi alƙawarin cewa shari'a ce farakal zai rika aiko mana ita nuto nuto mazala kuma tun da shi ya cika wacce annabawa ya ba da labarin cewa na barku akan wato tafarki farakal ita ma to shi kaga babu wanda zai bi kowa bayan tafarkin manzon Allah sai mai san zuciya sai san zuciya wanda kaga kuma yana nuna maka cewa babu wani tafarki ko bayan tafarkin manzon Allah wanda zaka ba tafarki abin abin nema kuma abin da aka yi da izina da ita a wajen ubangiji wa qala fi wasfi al malaikati bidhalika Allah ta'ala ya ci gaba da wato ba da sifan mala'iku yana ba da sifan mala'iku cewa suna nan fitur a cikin bautan ubangiji wa qalu ubangiji ya ba da labarin cewa kafirai suna cewa ittakhadha ar-rahman walada ubangiji ya riki ubangiji mai rama ya riki da wani da ya riki wani da yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi ubangiji ba zai wannan aikin ba bal ibadun mukramun wannan wanda suke cewa ƴaƴan ubangiji ne mala'iku bayan ubangiji ne ya dai karrama su bayan ubangiji ne mukarramu da wanda mukramu da wanda ubangiji ya karrama su la yafiquna bil qawl daga cin ta'adan mala'iku su ba ta rigayen ubangiji da zance ubangiji baya yin magana su ce su ba suna da daga su ba ta baya wannan wa hum bi amrihi ya'malun su ga umarnin nasa kadai suke aiki duk umarnin da ya ba su to shi za su ya alamu ba bai lahiri ba kan ubangiji ya san abin da ke gaban su da bayan su wala yashfa'una illa lil mayuta ba kuma ba sa yin ceto sai ga wanda ubangiji ya ce ya yarda a cikin shi kaga wannan ita ce gaya wajen miƙa ubangiji wuya ya zama duk yadda ce gani suna da matsayi wajen ubangiji ubangiji ya karama su to ba sa shiga cikin mulkin ubangiji sai abin da suka ga dama ku sawwara wannan ku sawwara wannan da wanda yake cewa a cikin kabarinsa idan an tafi an ce man rabuka na dinuka man nabiyuka to ka ce abdul qadir jilani ka ce ka ce shi ka ce ka faɗe shi ka faɗe shi kawai ka faɗe shi ka ce ni ban sani ba shi a faɗe shi daga bayan an ɓata mishi ne kawai ya shigo ya ce wai ya haka ne wai zai malatu tsawa ka duba ga irin wani wulakanci da suke yi ba a wato bayan Allah ka duba kai ana maganar mala'iku da suke wajen sa la yafiquna bil qawli amma shi yanzu ubangiji ya magana ya isa ya magana ba ya isa ya magana ya ko annabawa sun isa ubangiji ya magana su su magana kana jin ana cewa ubangiji zai tambaye su ma la ujibtu qalu la ilma ba mu da ilimi ba su amsa ba amma wanda zai ce wai wai shi wani zai iya faɗa ko ko ko ko a zo a ce a shi kenan zan je in ce ni gaskiya ba zan yadda ba ni sai an bar ki tan wani ka ga ita annabin Allah ne zai ce tan amma kace sai ya je ya ibada akwai mafi girman abin da ke cikin fuskarsa irin irin fuskarsa irin goshinsa da hancinsa to ba za ba shi tan ba sai kuma sai ubangiji ya yi bauta wa ubangiji a wajen sannan kuma a ciki kowa ya zai ce tan akwai wasu za a zai zo ce tan mala'iku duk yadda suke girma manzon Allah zai kama hannu zai dauke su ya ban da ban da su mala'iku ba su gaya manzon Allah duk girmansa a ce ban da waɗannan ya ce sahabbai na ne mutane na ne fa ya ce hana ulai da humullabi na badalu ba a daka sun canza sun canza ban da su Allah ya ce ban da su kawai ban da su ya gaba suna yi da dan ma'aikiyar suna yi da dan Allah ta'ala sai haka a kiyaye ubangiji a kiyaye ubangiji kwarai daga ce ka a zo a mana dawo a cin addini wani ya zo ya ce kawai yana da dama ya je abin da ya ga dama addini a cikin mulkin ubangiji ba wanda ya shiga mulkin ubangiji abin da ya ga dama wallahi babu ko a cikin mala'iku ko a cikin annabawa mu ko a cikin fajiran mu ko a cikin masu da'a mu wanda shi ne shiga cikin mulkin ubangiji abin da ga dama wallahi bai isa ba wallahi bai isa ba in kuma yace zai ma ubangiji wannan gaigayin to wallahi asfal safi da ubangiji zai mai zai da shi makaskaci ubangiji zai mai da shi kuma sai ya ji da biki wa hum min khashyatihi mushfiquna kuma wato su masu tsanin tsoro ne gare shi al khashya ubangiji ka ruwa mala'iku sai bai bai sifata su da al khawf kawai ba saboda sun san ubangiji su sun san ubangiji al khashya tsoro ce wata tana da tsoron wanda ka san girman sa inda ma sha Allah min ibadihi al ulama malam wanda ya san girman ka to shi zai fi tsoron ka zai fi shakkan ka to shakka nan ake magana suna shakkan ubangiji duk abin da za su yi ma ubangiji suna tunanin me zai je ya dawo shi ne mushrikun suna a razane na mai tsoron sa wannan kake tsammanin wai akan abin da yake fushi ne gare shi har akan abin da ya sa su suna yi wannan amfanin kawo a shafaka kenan a shafaka da alwajin shi wai kayan ibadan ne amma kuma kake gudun kare zama ubangiji ya ce to amma ai ma aikin ma akwai usuli akwai galawa ba zan karba ba to wai an yi aikin abinda ubangiji ya ce a yi sun yi suna kuma gudun kan ubangiji ya ce kuma sun gaza wa hum min khashyati mushfiquna ai kaga wannan mutane wannan nan bayan Allah sun suna gaba gaba wajen tsoron sa amma yanzu kaga sai dan adam sai dan adam da dan adam da ajani mawayayen nan guda biyu a ban kasa su ne kawai sai ya ubangiji wato gararan ba su su yi wulakanci da suka gada ba sai an je lahira ne ko za a za a bambance ubangiji ya bar mu abu da magada ba eh Allah kyauta wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa qala takhadha ar-rahman walada suka ce ubangiji mai rahama ya riki wato da wani da laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu wani abu wanda munin sa yayi tsanani lafazin al-id ko idda ko adda ko adda wanda an karanta a haka wannan yana da al'amrul fadi wani lamari ne muni sa ya kai muni tsananin sa ya kai tsanani wato kasabar sa ta kai ta kai kasaba shi sa ibnu abbas al-malimi na rutar ga Abdullahi dan abbas yake cewa aziman wato laqad ji'tu shay'an aziman kun ga abu mai girma a wajen ubangiji ku ce yana da da a ce ubangiji na da da to wannan to wannan kaga balle kuma abinda su kuma munan a cikin gidan musulunci muke faɗa su kaga gwara gwara ma wani lokaci ba wai na magana kafuci kafuci ne amma su kaga nasara dai daga baya kuma suna cewa daga baya ubangiji zai zo ya garwaye da su baki dai har suna faɗa amma kaga da bari cewa suke ubangiji ya garwaye ne da shi annabi Musa annabi Isa dan sa ne kuma ubangiji sai ne yake son a ganshi a kamana jika jika amma mu da mun yi a cikin mu akwai wasu mugaye tunannu su a wajensu shi manzan Allah daga zafin Ubangiji wannan lafazin alfaidu da kuka ana faɗa wa ɗan faila ɗin nan sun ɗauko ta ne daga nazara al-aflakuniya mutlafa abin da suke magana Ubangiji kawai manzan Allah kawai ɓantarewa ya daga zafin Ubangiji to kaga wannan ai wato sun samu Ubangiji wani bangare kuma me yawan bangare tsakaninku da annabi sai adam muke da da kuke cewa ne ake cewa me ya kafuta nasara ko kuma shi da kuma musulunci da za a ce ba za a ce mutum kafiri wanda ya faɗa wannan magana ka ce wai za ka ji za faɗan wani lokaci ko alfaidu alfaidu alfaidu in kana fasara wa za ka wani abu wanda ka sassaɓa ne dan adam shi ne za ka ga in zai samu ɗa ruwa ya fita daga cikinsa ko kuma a ce wannan alfaidu ilahi shi ne annuru haske kowa daga cikin annabi ne ba wani abu sai annabi Muhammadu annabi annabi annabi wato an mutare ubangiji kowa daga zatin annabi kenan wanda daga hasken sa wannan shi za ku ga in ya sai ya hadawa a littafin sa dan shi dan wato dan hakika ne na ga nika shi wannan mutum haka za ka ga ya hadawa a littafin sa cewa shi shi wato duk abin da ka gani to an dako ne daga zatin annabi Muhammadu kuma wannan hasken shine shine wato haske da ya tajalli daga daga hasken ubangiji to kaga wannan ba ba dai bane in kaji ubangiji ya ce laqad ji'tum shay'an idda laqad ji'tum shay'an tabi'an amran tabi'an aziman kuma abu mai girman sha'ani wannan shine fasan duk malamai suka yi ibnu abbas qatada ibn da'ud sadusi malik ibn anas mujahid ibn jabr wannan duk shine fasan da suka yi laqad ji'tum shay'an idda duk wanda yace ubangiji yana da wannan bangare to yazo da wani al'amari al'amari munisa yayi muni takadu samawati tafaqqarna minhu wanda sora iris sammai idan da za a bar su da kawai rubewa wanda za su yi ba dan ubangiji ya rike su ba da sammai su kikkice ba gida wa tashaqqu al-ardu su ma kuma kasai baki ɗaya su zama sun kikkece sun yayyage wa takhiru jibal hadda su ma kuma wato zuwa wasu su yi rugu baki daya saboda an faɗa wani abin da ba za su iya ɗauka ba to amma kaga ɗan adam zai faɗa wannan shi ne hamdu zalika cewa ma ahadin asbara ala adan yasma'u min Allah yad'una lahu wala yakun yu'azihi wa yarzuquhu dan adam ya faɗa ajalin su faɗa dan adam su faɗa mutan gunguma wa ubangiji shi yasa babu wani wato mugu a bayan ƙasa wallahi da kuka je yana cewa a zo a haɗa kai haɗa kai da yadda za a bari jama'a kowa ya faɗa ma abin da ya faɗi gada kan ubangiji wallahi wannan ba haɗin kai ba a ce a shi kenan za ka yanzu masu mulki ba yan gidan yan sarakunan gargajiya a ce cewa wannan shi masalacin sa neutral ne wanda dan wahabiya ne wanda dan dariƙa ne waye waye to su yanzu abin da muke so dai dai dai alan bai dai a bari waɗannan abubuwan dai dai ubangiji zai zai zai yi hisabi kai kai abin ka kai kai abin ka da Allah wane dai da yin wa'azi kan dariƙa shi dariƙa dai da yin wa'azi a ni da ni dan ni dan izala ne abin abin wa'azi so abubuwan da muke faɗa kan izala suna ba mun ba mutu abada muka ce da suke sa mutane suna suna tattace musu baya wannan bid'a ce ita kanta ba haramun ne wannan to ni dan me za wala kan wazi ba amma kaga da zamu ga wani ne wani anguwa ne zo yana da wazi ya kashe mutane anguwa ba za mu yi da ba za mu danne shi mu kashe shi sai dai sai dai ko mu ko shi amma ga mai ubangiji kuma mun yi da shi abuwa ubangiji amma mu ba lafiya wallahi babu wani mugu wanda ya ce a irin wannan a bayan kasa irin wannan mutum in dai wato zamantakewa ce ba za a yi ba sai an gowa ubangiji wanda ya zama ya zama zaman banza kuma haka ba zaman banza kuma ubangiji ya ce laqad jitu shay'an idda kai ka ce a zuwa hadu kai ka faɗa abin ka ba ka fita wannan a daina yi to ya zan yi shi ya ce annabi isa dan Allah ne shi ya ce annabi Muhammadu daga zatin ubangiji aka bantaro shi ni ya zan yi kuma in ce mishi musulmi wannan mutum haka na kawai sai in ce mishi musulmi a da sake in ana kan a halittu a halittu kan ubangiji lamarin ubangiji a kai mu dina wata tafarra ko fi kar ko na rabu ko tsaye da addini shi kenan sai kowa ya haɗu a ba in tabbata abin da na ga dama kowa ya faɗa kowa ce wai mu haɗu to wannan kaga wulakanci ake sa a yi addini kuma za a cuta za a cuta ma addini ne wannan ba haɗin kai bane wannan an da aulin rahmani walada me yasa za su kike ce saboda sun ce ma ubangiji yana da da kuma yan bakin rahmani ayata khida walada fa fawo ma zai yi ba wannan ba bayan bakin alqur'ani da harshen manzon Allah wannan idan aka ka ana son ubangiji ubangiji nake sai ya nuna maka abin ma baba zai yi ba ibn qayyim sai kawo bayan batu wa ma allamnahu shi'ra wa bayan batila dan Allah ka bazada ba za ka taba samu ko a ina ko a yaushe ya ce bari a zo da Allah na manta ina ina son in tuna ubangiji ne to zo a nan buga min gangan nan bandirin nan waye waye a zo buga za ka taba gani ba wa ma allamnahu shi'ra wa bayan batila ba za ka taba gani waye bazada waye waye yana da alaka wajen tuna Allah wajen da kida ba ko da ya yi kusa ya yi rauta da wasu mutane shi bai ce shi yana so ba cewa wata kai in ka dawo daga tabuka saboda godiya ga Allah da munna zan dan buga dufafa na yace da Allah in ba in ba in ba kin yi alƙawari ne ba Allah kake min wannan abu saboda ba ka hada annabawan Allah da kuma maganar wani kida kida kidan da amma zan da zama addini kuma ana san dole a hakura sai da a shiru a mutane gum ba za a ce musu wannan ba addini bane ba kuma ba da ba da ba harkar yan igan sarkin su ne suke yi ko yan fina-finan su ci sha dan rausayan su na kidan su kaga akalla wannan dama kalan kangararru ne kangararru ne wannan amma sai a ga masallaci a ce za a gida za a buga kuma a ce ma wannan shi ne bisa maka Allah da kafin Qur'ani da shi daya haka ta ina waliyan shi da waliyan waliyan ubangiji mai rahama kuma su zama daya ba zai yi ba lokacin masha Allah Allah ta'ala yake cewa in kullu ma fi samawati wal ardh dukkan wato wanda suke cin sammai da kasai ba su isa ba illa atar rahman da abda ba shi su zama ubangiji a matsayin bayi wannan wata wata irin bauta irin tafiya na ta hadewa zai bambanci wannan ubudiyya ce wani ta kare wata irar kuma wato ubangiji abin da ke faɗa ai sun maganar cewa yana da ɗani sai ce ba shi da ɗa sai ce dukkan wanda ka gani to duk bawansa ne wanda irin bauta bautan wanda baka isa ka fita daga bukatuwa zuwa gare shi ba shine ubudiyya ubudiyya ittirarin wa qahari ya riga ya rinjaye ka ubangiji shine alqahir fawqa ibadi ba kai saka yawo da wani abu da zaka rinjaye ubangiji ba in kuma ka isa to ka wato kai mushi ko ta ajin da zaka musu da arziki da ubangiji ya baka ba za ka iya fita wani duniya ko bayan duniyar ubangiji ba ba za ka iya shakan wani iska ko bayan iskan ubangiji ba ba za ka iya wato amfana da wani abin da yake kowa bayan arzikin ubangiji to wannan ka dole ko kana so ko baka so ka ubangiji ya mutar da kai da wannan abubuwa wannan ake shi bauta wacce take ta tilas amma ubangiji kuma baya badawa ko ki bayarwa akan wannan bautar saboda ba wanda ba wanda sai fita ba wanda sai fita laqad ahsahum ho ubangiji ce wallahi duk ya iddiga su duk ya kiyaye su wa addahu wa addahu ya iddiga su iddigawa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma dukkan su kowanne ɗaya ɗaya da zai zama ubangiji ubangiji mushi sari ni na ce maka ina da da ni na ce maka wato nurul muhammadi daga annabi sai nurul muhammadi sai hasken annabi muhammadu a ina aka faɗa ka wata qur'ani wata sunna ni na ce maka jahaltu suna samun majalisa sai daga annabi muhammadu wa ya faɗa wannan magana ba wanda ya faɗa shashi faɗi ne kawai ba qur'ani babu sunna sai shirme kawai da mutane ke kawowa wa qala ta'ala Allah ta'ala yace anil masihi kan wato masihu masihu isa kenan alladhi du'e fihi ilahiyya wal bunuwa wanda aka dinga da'awan cewa shi ma yana da wani kaso na annabtaka da kuma wato cewa shi karewa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ce in huwa illa abdu yace shi ba kowa ne ba illa wani bawa mu ne ma bawa ne daga cikin bayin mu abdu ne min ibadina an'amna alaihi amma dai mun shi ni'ima wanda Allahu masal li bani isra'ila ko muka sanya shi wanda izina ne aya ce ga bani isra'ila suna ganin kamar ba zai yi ba ba za a iya haihuwan kaza ba haihuwa sai ubangiji sai aka samar da shi ba yi da uba sai dai sai dai uwa masalan ubangiji ya buga misali ne ma banu isra'il da yana buwayan buwayansa amma shi ba kowan kowa ne ba a wajen Allah ta'ala na ce kowa kowa ina magana a wajen ubangiji kowa ma ba kowan kowa ne wajen ubangiji ba in ka fatanta da girman ubangiji a kaga anan ubangiji kira shi da abdu wanda wajen irin bauta wanda zai iya dauka duka mutum guda biyu ko da bauta ta ala tilas annabi isa bai isa ya ce zai yi numfashi ko ba bayan numfashi da ubangiji ya bashi ba bai isa ba annabi isa bai isa ya ce ba zai ci abinci ba annabi idan bai sai ce zai fita daga halitta da ubangiji ya halice shi da shi ba na yi bawani ya yi gayi annabi isa yana yi annabi isa bai yana gajiya wannan ubudiyya ce ubudiyya ce in huwa illa abdun dan ga nuna maka cewa wannan kad abbalna wa ubudiyya istiraran dole yana bukatar mu shi ma sannan kuma akan ubudiyya ubudatu qaw'in din cewa kuma wani bawa ne wanda ubangiji da ya mushi ni'ima kuma sai ya so ubangiji ubangiji da ya masa ni'ima sai ce ubangiji wannan ni'imar ni ka ba to ina son ka dan ni'imar da ka min zan kuma gode maka to wannan shine kuma sai ya faɗa cewa annamna alaihi muka yi masa ni'ima wa ja'alnahu masalan li bani isra'ila muka sanya shi misali ne ga bani isra'ila wale zamu yi tsaye to bari sai mu wannan hadisi wani hada kala nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih saboda haka kuma annabi annabi yace a cikin hadisi ingantacce da zuwa cikin al-bukhari la tuquruni kar ku zuzuta ni kama atarci nasara isa ibn maryam kamar yadda wato nasara suka zuzuta annabi isa dan maryam me ya zuzutawa yadda suka koma suna cewa shi ɗayan uku ne shi dan Allah ne amar yabo suna ganin shi abin da yake zuwa da shi na wato mu'jiza yayi yawa kawai saboda haka shi dole sai dai zama dan Allah ta'ala to kar mu ni ma ku tare kuna mun irin wannan amma manzo Allah ko ba masa ba an masa an ce shi ma daga zatin ubangiji ne irin da annabi isa an ce shi ma da arziki da ake samu Allah ta'ala ne ya kasa ya bashi Allah ya kai ma annabi ba haka ba suke cewa ba Allah ya kai ma annabi wato shi ubangiji shi ubangiji shi annabi ba zai zo ya nuna ma ya nuna ma Allah ta'ala cewa to ga bawa ka yayi aiki a wani jin karba masa a sai da shi Allah ya zo ya kai ma annabi annabi ya yadda wannan ayyukan munan magana munan ma'ana ce kuma shi ne manzala cewa la taquruni kama aqratin nasara isa ibn maryama fa inna ma ana abdun ni bawan Allah ta'ala ne fa qulu ku ce abdullahi wa rasuluhu ni wani yabo to akan waɗannan fuka-fukan za ka yi gina shi duk idan ka fita daga wannan daga wannan bawan Allah ne manzon sai kaga ka zo da farfaɗiya da yawa za ka ga za ka ga albuda ya ce annabi annabi yana da ilimin lauhi da kalam yana da ilimin wato abinda alkalami ya rubuta da azal lauhin mawdu aka rubuta ubangiji kuma ya ce kuma kullu la ilaha illa huwa al-azizul ghaiba illa Allah kuma ka ce ya sani shi kuma annabi ya san gaibu wanda shi annabi san gaibu ba jahili ne to wani zai daga ce sai daga ce a qur'ani da aka kawo jahilcin domin ubangiji shine shine aka aka ce manzo Allah ya faɗa cewa shi bai sani ba qul la ya'lamu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah yace wa mal mas'ul an hadha ya'lamu min as-sa'il shi manzo Allah shi da kasa ce bai sani ba in kai shi da kace jahili to kaga wannan kwaje kwaje can kuma sai a sai a maimaita magana kuma amma tabbas manzo Allah bai san gaibu ba sai gaibin da ubangiji ya gaya masa nabiyin lahu bi a'lal jinanin gawo wannan tabbas shi ya faɗa ka amma akwai inda zaka akwai kurakurai a ce ya san gaibu kafin ya kafin ya kasance kaza kaza kaza wannan duk ba daidai ne ba galibi kuma waka takan sa mutum ya ta faɗa wasu magana wanda ba daidai ba amma ka tsaya ka jama abduhu wa rasuluhu wannan yayi duk yaban da za ka yi ka ce annabin Allah shine shayaba shine kaza shine kaza shine kaza wannan duk yayi wannan duk in ka faɗa yayi insha Allah za mu dakata a nan za mu dakata a nan ba dan magana kan wannan gaban ya kare ba insha Allah in muka zo sati mai zuwa sai mu sai mu dasa a wannan a wannan gaba insha Allah ta'ala abinda makanta daidai Allah ya bamu lada abinda muka sanar Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in na'am babu wani in wannan lafiya ce babu wani a cikin bayi face zai zama ubangiji yana wace wace ayan suke magana ne ya wuri kawo ayan illa ata rahmani abda babu wani a cikin cikin wanda ke cikin sammai da kasai face zai zo ma ubangi a wajen bawa to wannan shine fasara yawa ina magana da wasu ke cewa suke cewa wannan ku bashi da wannan ai magana da ba wannan sukan kawo saboda ka san mutane abin da wani lokaci wannan duk da bai- ba wani ilimi ne wanda yake da wani tab- eh, yake da wani amfani sosai can ba za ga wasu suna kokarin kawowa suna cewa wahabiya sanar da annabi suna cewa a a- annabi shi kawai falalarsa ne kawai akan mala'iku akan wato annabawa ne da kuma yan adam da waye da waye da sauransu ba wai a ce annabi ya fi dukkan wani hal ubangiji bai taba halittar gaba gabanin kuma zalla bai taba halittar wani ba kuma na gaba bai halitta wani gaba bai halitta wani irin sa ba zai taba taba yi ba wannan magana kuskure ce wallahi tallahi duk wanda ya faɗa wannan magana in ka ce kawo muku da suna ba inda zai kawo shi cewa Allah bai taba yin ba zai taba iya halittan wani ko ba zai taba halittan wani irin manzo Allah ba a gaba kaiwa kaiwa ba ka san ya kasance kai da ubangiji babu wata ni'ima a ce ubangiji a baya can in ya ga dama zai iya zuwa da ni'ima fiye da wannan ni'imar da ka ganta ubangiji in ya ga dama wannan ita ce hakikanin tauhidi in ya ga dama ba manzo Allah ba ya riga ya halice shi ba gabaninsa zai iya zuwa da wanda ya fi manzo Allah a aikinsa ganin damarsa zai iya wannan amma da ubangiji ya ce a cikin halittu bai yi irinsa ba amma kuma kuma ba inda aka ce kuma wani gawa ba zai iya yi ba ubangiji yana da abubuwa yana da sha'ani da yawa ka daina shiga harkar ubangiji yawa ka faɗa ka ce dai ka faɗa abin da ka sani ka ce mu a iya abin da aka gaya mana ilimin mu ubangiji manzo Allah shine kololuwa shine totar amma ka zo kana yi shiga lamarin ubangiji wa ya saka to wannan shine ake gaya wasu sai ai sanar da manzo Allah yayi yana da a cikin shi ba zai shefa da haka bai mana ba a ce shefa albani ya ce wani wani kaza wani wani ya ce kaza duk ba ba wannan ita ce magana da yadda suke faɗa eh manzon Allah tabbas shine fiyayyen wato manzanni da mursalai da annabawa da kuma mutanenmu da aljanunmu kuma a inda wato inda taqiq a wajen malamai wannan shi ma akwai sabani tsakanin malaiku da annabawa wannan shi ma akwai sabani amma yanzu kaga wani ke tsammanin babu sabani a ciki tsakanin mala'iku da annabawa ya fi daraja har akwai sabani wasu daga cikin malamai sun tattauna kan wannan magana mafi inganci a mursalai da annabawa sun fi mala'iku wannan shine abinda ahlus sunna suka tabbata akai akai saboda abinda Allah ta'ala ya dinga wato ah, karrama yan adam to amma kawai haka nan ka zo ka shata ubangiji layi cewa ba zai taba taba a a, ba fa ubangiji wannan babu wata ni'ima face ubangiji zai iya samu da ni'imar da ta fita a gaba to abinda kuma yayi gaba shi zai yi baya saboda haka gami da lamarin ubangiji da annabi Muhammad kamar shi a bawan Allah ne ubangiji ya karama shi in huwa illa azza na amna alaihi wa ja'alnahu masalan li ummatihi shikenan kamar shi masalan li ummatihi yana yaji a ba a zo a ce a zo a dinga fara wasu maganganu da ba inda aka dauko shi Qur'ani ko sunna wallahi wannan ba tauhidi bane mun ga mun ga muku gaskiya wani wani bai gane ba to wani a hankali wani zai gane amma dai wannan ita ce gaskiya al'amari manzo Allah fiyayyen halittu ne amma dai ba inda aka ce ubangiji bai taba taba halittar wani ba sai kirinsa ko na gaba ba zai halitta wani kirinsa ba ba inda aka faɗa haka ba inda aka faɗa haka duk soyayya mu da Allah da da manzo Allah Allah shi ya haɗa mu da shi ba za mu kisa da eh, hanyar wato hanyar ubangiji saboda manzo Allah ba amma kai a babin ka kai dan adam idan ka zo saboda kai kana mudilin da abin da ka sani ne ilimin ka ka ce kai annabi babu kaman sa wannan kai gaskiya kana faɗa abin da kake faɗa ne daidai ilimin ka to kaga ba za a kallafa maka abin da baka sani ba amma dai ba ka zuwa shi a jami'in ubangiji ka mutu ka mushi ka mushi doka ubangiji ba a mushi doka to wani Allah ta a fahimta assalamu alaikum warahmatullahi
da